أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا الهميس الشرين دبيار قوة رمضان hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya dace da 30 ga watan 6 miladiya aihuwa Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2016 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta ɗari da da sittin biyar, a yau za mu tashi aya ta ɗari da da sittin shida. sannan muna sanar da ‘yan uwa cewa yau za a wato liƙe musabaka ko za a ba da kyaututtuka na musabaka wadda an kai ta kanal tura tare da haɗin kan sunna tv 2 sunna tv 2 don haka bayan sallar la'asar zuwa karfe biyar insha Allahu ta'ala ko hudu da rabi za a bayar da waɗannan kyaututtuka wanda ya samu halarta cikin 'yan uwa ana maraba da shi ko kuma mutum zai iya kama wato tele ko rediyo don ya saurara ko don ya kalla sannan kuma insha Allahu ta'ala tafsiri darasinmu na ƙarshe zai kasance ranar asabar kinan ranar 27 ga watan Ramadan za mu tsaye da wannan tafsiri da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah shi kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Bismillah malam, wa ma asabakum yau maltaƙal jama'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين Allah ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'an abinda ya same ku musifar da ta afka muku yawmal taqal jam'an ranar da jama'a guda biyu suka haɗu tawaga ta muminai da kuma tawaga ta kafirai fabi iznillah to da izinin Allah ne da yarda shi al'iznul kauni ma'ana Allah ya so Allah ya yarda za a kashe wasu daga cikinku a wannan rana za a raunata da dama daga cikinku ba wai don Allah bai sani ba ne a'a da izinin Allah ne duk da yake cewa ku kuka zaɓa a wata riwaya da muka kawo zance wato sababi na saman sababi sababi guda uku ne suka haɗu sababi na farko Allah ya kaddara cewa za a kashe wasu tuntun cikin lauhil mahfuz sanadi na biyu Allah ya kaddara cewa saba ba manzo da za ku yi shi zai zamantowa sanadiyar za a kashe da yawa daga cikin ku sanadi na uku shine Allah ya rubuta za ku zabi cewa a wato a karbi fidiya ko fansa daga wasu daga cikin ku shekara mai mai zuwa sai ya zamanto za a kashe 70 daga cikin ku wato murattaba ne wani na bin bayan wani sababi ne bayan sababi ina fatan kun fahimce ni dan haka da yarda Allah ne amma ba banza ba Allah bai yin abu babu hikma a cikin sa idan ka kalli zahiri a kashe musulmi sai kaga abin ciyo ne a to amma ga wa za su koma ga Allah za su koma ina fatan kun fahimce ni kashe wanda aka yi mu'minnai ba wai haka abu ne wanda bai da hikma akwai abubuwan da zahirin su za a ga kamar suna da ciwo amma su da ƙarko da batsini abin da a ɓoye shine alkhairi kuna fahimta ta da kyau jama'a a yanzu misali likita lokacin da aka kame mara lafiya mi zai yi da shi akwai in mutum yana da ciwo a cikin cikinsa mi za a yi mai za a fasa shi ko a ɗauko yuka yi ma ɗan adam rauni a fasa cikin shi zahiri akwai akwai akwai damuwa ko babu amma za a fitar mai da abin da zai zamantowa sanadiyar ran shi kaga sai ya zamanto an yarda a fasa cikin ɗan adam saboda a cire mai ciwo mace tana da ciki ɗanta ana tunanin zai iya mutuwa sai a fasa cikinta a fitar da wannan yaron kaga a zahiri a ɗauki yuka a sanya ma ɗan adam jarima ce ko ba haka nan bane babban laifi ne ka sa yuka ka fasa cikin ɗan adam a'a akwai wani abu bayan wannan shi yasa ina fata kun fahimce ni ko ko misali muƙaddarta maganin da ɗan adam yake sha mu ne yanzu dai duk ciwon da ya taso wuce ciwo bi na aga ɗan adam da zahi da talauci su ne manya-manyan ciwon da gare mu afirka to da zaran ka ce baka da lahiya duk ciwon da gare ka duniya sai a ce zahi na gare ka ku samun mai madacci ko ba ka nan bane to kaga madacci abu ne wanda yake na da daci dan da jin suna ne madacci akwai daci akwai baci eh amma kuma in ka shashi wannan datti da a cikin jikinka zai fita sai ka samu lafiya kaga ashe in an kalli ɗacin shi na farko ba za a yi amfani da shi ba amma in an kalli abin da yake haddasawa sai a ji daɗi in ka kalli jihadi mutane za su mutu sai kaga a mutuwar mutum babu daɗi amma kuma in aka dubi wajen wa za su koma za su koma wajen ubangijinsu da kuma sauran hikimomi waɗanda Allah zai bayani su za mu ma zo ƙarshen karatun da za mu yi za mu bayyana hikimomin da malamai suka kawo daban-daban cikin ayoyi da irin abubuwan da hankali ke iya hangowa. dan haka Allah ya haka wali ya'lamal mu'minin dan Allah ya bayyana mu'minai na gaskiya ina fata an fahimce ni don a bayyana mu'minai ko kuma dan mu'minai su sani nan abubuwa ne guda biyu dan Allah ya bayyana masu imani ko ko wali ya'lamal mu'minin na'am dan Allah ya bayyana masu imani in Allah ya bayyana masu imani sai a gane mutumin gaskiya da wanda ba na gaskiya ba dama masoyinka na gaskiya shine wanda yake tare da kai cikin lokacin jin daɗi da kuma lokacin wahala amma makiyinka yana tare da kai lokacin jin daɗi amma in wahala ta zo ya gudu an gane ni to duk lokacin da ake son a bambanta tsakanin masoya da makiya dole sai in akwai matsala ta faru da zai kasance kullum kana cikin ni'ima kana da matsayi ba za ka gane masoyinka ba ba za ka gane wanda bai son ka ba sha'ir yake cewa annasu ikhwanu man damat lahu ni'amun falwailu lil mar'i in zallat lahu alqadam yace annasu mutane ikhwanu man damat lahu ni'amun ɗan uwan wanda ni'ima ne ta dawoma a gare shi in dai ni'imar duniya ta dawoma gare ka to duk mutanen duniya ƴan uwanka na an gane ko abokananka na suna son harka da kai matukar kana da matsayi a gwamnati to kullum mutane suna bakin kofar gidanka matukar kana da wani matsayi na duniya kullum mutane suna bakin kofar gidanka matukar kasuwarka tana ja gidanka ofis ɗinka shagonka ko ina akwai mutane amma ya ce falwailu lil mar'i in zallat lahul qadam musiba ta cin ma dan adam bone ya cin mai radda yayi talallabiya abin nan da ake samu babu shi to lokacin nan sai kaga mai mai baka kujera ka zauna cikin mutane in ka taho in ya sai yanzu babu komai bai tashi kaf saboda abin da yake karba babu shi ina fata an fahimce ni to dan a gane waɗanda suke na gaskiya da waɗanda ba su gaskiya ba kenan jihadin nan da an kai da sauran kashe da abin da ya same ku a wajen jihadi dan a bayyana masu imani ina fata kun fahimce ni sha'ir yana cewa inna sadiqal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idha raibu zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak yace inna sadiqal haqqa man kana ma'ak in kana son ka san abokinka na gaskiya shine wanda yake tare da kai to yan ce tare da kai ba wai ana yin yana tare da kai jiki da jiki ba ba haka nan ake nufi ba makiyanka da dama kana tare da su tare kuce wuri guda ko ba haka nan bane masu yi ma shugaban kasa kudeta wani lokaci tare da su ake ana cin abinci tare da su ake shawara amma ba kasancewa wuri guda ba zukatan ake zance wa man yadurru nafsahu li yanfa'a shine mutumin da yake iya tutar da kanshi dan saboda ya amfane ka shi yana jin bacci amma ka sa shi ya biya maka wata bukata kai in bai yi maka ba za ka cutu amma shi kuma in bai bacci ba zai cutu sai ya cutar da kai ne don kai ka samu biyan bukata to wannan shine abokinka wa man yadurru nafsahu li yanfa'a wa man idza raibu zamani sada'ak shine wanda in musiba ta zo ta tsage ka shine sada'ak asalin sada'a shine tsagewa ma'ana in musiba ta yi maka tsanani shattata fika shamlahu li yajma'ak sai ya watse dukiya tai ya watse abin da ya tara li yajma'ak dan ya tara ka kai ka watse musiba ta watsar da kai shi kuma ya watse dukiya tai dan ya hada ka wannan shine aboki na gaskiya amma wanda ya akwai dadi ana nan babu dadi ya gudu matar da in akwai kuɗi tana nan tana girmama miji tana addini tana sallah tana sawa hijabi babu kuɗi yanzu in za ta fita ba sai ta tambayi miji ba in ya tambaye ta lafiya ta ce mai kai ni ban wa iya hakan ba dan me zaka sha in baka iya ba ne takarda in ce zuwa inda zan amma ya akwai kuɗi a baci uwarta a baci ubanta a baci kowa a taka Allah a shagiya a zage su ba komai saboda ana bata kuɗi dole na dan adam ce an to tsanani yana sa ka gane masoyinka sannan kuma wali ya alamal ladina nafaku Allah ya bayyana waɗanda nafaku suka yi munafinci kaga ashe wannan jihadin da kuke ganin kamar babu daɗi ai taimakon ku na Allah yayi don ya nuna muku makiyanku ina fata kun fahimce ni domin in baka san makiyinka ba radda aka sai kashin ka wajen shi zaka neman mafaka amma in ka san wannan mutumin makiyinka ne to ka huta duk wani aikin ka na alkhairi baka yarda ya sani sannan tattalin da zaka yi ba zaka zo wajen shi neman taimako ba don ka san wannan yana neman ya san sirrin ka ne ya halaka ka kenan ka yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wataala ya bayyana waɗannan wato hikimomin a cikin jihadi inda babu jihadi da ana nan zama cikin Madina kowa musulmi da munafiki yazo ya salla Allahu akbar musulmi yazo ya salla Allahu akbar ina musulmi ina munafiki ba za a sani ba wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada garin tsuwa da Allah yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يخلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون da haka dole na akwai mutane guda biyu masu gaskiya da makaryata to sai Allah ya sanya munafikai tsakiyar su kafiri ƙarya yake dauke da ita musulmi gaskiya yake dauke da ita to munafiki fa yana dauke da gaskiya na dauke da ƙarya yana ɗauke da gaskiya a zahiri yana ɗauke da ƙarya a baɗini na fata kun fahimce ni to dan haka hikima ce in Allah ya sanya ka cikin wata jarabawa kada ka kalli zahirin ta kawai ka rinka kallon mi zai biyo baya in Allah ya jarraba ka jarin ka ya ja da baya wani lokaci ba wai dan ba a son ka bane a'a akwai mutanen da cikas ne game da tafiyar rayuwarka da ci gabanka sai Allah ya bayyana masu kana nan sai ka kakkabe su kana babban ma'aikaci an ji wato an sauke ka daga babban matsayinka sai suka wace matarka amarya ta ce a ita ba ta yi dama ita daɗi ya kawo ta shikenan sai Allah ya sa bayan sun tafi sai kuma aka sake baka matsayin da yafi wancan za su dawo kuma za su dawo ba kana rike su a ƙarya ta kaɗi ina fatan kuna fahimta ta dan haka Allah yana sa mumini cikin jarabawa dan ya nuna mai waɗanda suke son shi da wanda ba su son shi taimakon ka na ake yi domin ba mu san abin da aggaibi ba abin da yake cikin zuciya Allah ɗaya san shi amma aikin dan adam ana gane shi cikin lokacin da ke tafiya Allah ya gane da mu sai Allah ce wa qila lahum su waɗannan munafikai aka ce da su ta'alau ku zo qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi dan ɗaukakar da kalima Allah in mumin ne kuke a widfa'u ko ko ku ba da kariya ina fata an fahimce ni garin madina akwai kafirai akwai musulmi yahudawa suna ciki ko ba haka nan bane to ku zo ku kare garin madina in ma ba za ku iya yin yaki ba saboda mi saboda garin madina akwai matanku akwai ƴaƴanku akwai jikokinku akwai aminnan arzikinku idan kafirran maka suka kai hari saboda mun ba annabi mafaka su abinda suke dibi madina ce ta bashi mafaka don haka babu ruwansu da musulmi ko kafiri kenan ku ba da kariya ga garin Madina to kaga cikin biyu an ce su yi guda ko su yi yaki don ɗaukakar da kalimar Allah shi ko babu mai yaki don ɗaukakar da kalimar Allah sai wa sai mai imani awi da fa'u ko ku ba da kariya in kun ka ba da kariya to abin yana da kyau sai suka ce mi qalu sai suka ce law na'lamu qitalan da mun iya yaki da mun san yadda ake yaki lattaba'nakum da mun bi ku ina fata an fahimce ni da mun san yadda ya kamata a yaƙi da mun bi ku kaga me suke yi ƙarya ce suke yi ina fatan kuna fahimta ta su ba su da niyyar taimakawa ba su da niyyar yaƙi amma sun ce da sun iya yaƙi da sun bi to tun farko su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul me ya fitar da su daga Madina abinda ya fitar da su daga madina ya kai su uhudu shi muke tambaya in ba su iya yaki ba wa yasa suka fito kaga munafici kenan shi yasa mutumin da yake makaryaci in baka gaya mai ba har kakkatun da farko sai ce wallahi inda ka faɗa min da na yi ma kaza shi ko in ka gaya mai bai to wannan ɗabi'a ce ta munafukai kuma manyan mutane yanzu duk ɗabi'a da suka ɗauka kenan babban mutum zaka ganin ka tsaye zuwa harkokin ka baka damu da shi ba sai ka kare in kai ka gaya mai sai ce maka wallahi a inda ka faɗa min no wallahi da na yi ma abin da ya hakan ka ƙarya ɗabi'a munafukai ce tun farko inda suna da niyyar yaƙi Allah ya faɗa da sun yaƙi walau aradul khuruja la'ud la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin da sun yi niyyar fita yaki da sun fita amma da yake ba da niyyar kwarai suke ba kaji laula anabu qitalan lattaba'nakum Allah ya ce hum su lil kufri game da kafirci yawma idin awan na rana aqrabu minhum lil iman su suka fi kusa kasancewa su da wato da imani ma'ana kasancewa su ga kafirci ita ta fi bayyana bisa ga kasancewa su ga imani dan can da ana zaton su masu imani ne an zo an yi sallah tare da su an zo an bar gemma tare da su wando an ɗage in za a ka fi sabilillahi suna ba da nasu daga cikin dukiya ba wai munafikai ba su ciyarwa ba dan Allah ce an fi qutau an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin in za a fita wajen yaki a fita tare da su in an zo wajen shawara da su ake shawara kaga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ra'ayin shi da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ɗaya wancan lokaci kuma an ce wa amruhum shura bainahum kaga ana shawara da shi ba a san cewa ba ashe shugaban makiya ne ake tare da shi ma'ana kuma wannan a zahiri ne Allah yake bana can can da a zahiri wato sun yi kusanci ga imani to sai Allah ya bayyana su ga inda sun fi kusa ga kafirci bisa ga imani dan dama ba mu'min ne suke ba an gane ko yaquluna bi afwahihim suna faɗa da bakunan su abin da ya hito daga bakin su ma laysa fi qulubihim abin da baya cikin zukatan su kaga da Allah ce yaquluna in ana magana da mi ake magana da baki amma don ta'akidi sai ana nuhin magana da bata wuce fatar baka ba ya na suna faɗa bi afwahin da bakin su kawai labba ɗaya na ga muci amma babu imanin ma laysa fi qulubihim abinda ba cikin zukatan su yake ba wannan shine munafinci mutum yana gaya maka magana amma abin da ya ɓoye cikin zuciya sai ba haka nan bane wannan tabi'a ce ta munafikai mai imani abin da ya faɗa shine yake akan shi kafiri ma shi ma abin da ya faɗa akan shi yake amma munafiki in ya faɗi wannan yau gobe zai canza ta in ya ce wannan mutumin kirki ne zai zo ce wannan ba shi bane shi yasa ɗabi'ar da ta shigo cikin al'amuranmu na yau ta ɓata komai da komai mutumin da zaka ji an ce maka yau ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane gobe zaka ji an yi sanarwa gidan radio an zo kuma an yi declaration an ce shine a kaza wanda an ka zo an ka ce ya ci amana yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko ba ka ba an kai an bintiko wasu takardu yayi kaza yayi kaza yayi kaza to da ya dawo ya ce ya bi shikenan sai a ce a fot na an kai ko baka gane ba ga takardu da komi an kai shi justice an ce ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza to da can sai ce to ko kun san ce in kana son ka tsere ma waɗannan wallahi ka sai tare da su sai ce to ni ma na bi shikenan sai a ce a to babu matsala sai a ce a wannan kuskure na yanzu an yi bincike an gano babu wata matsala ina fata ku fahimci to kuma da abin ya tsaya ga ƙananan mutane yin ƙarya da munafici da ya zama to abu ne mai sauki amma manyan mutane suka mai da kansu waɗanda ake ce ma manya yanzu ba a ce ma babba sai ka iya ƙarya ba ka zama babba sai ka iya saba alƙawari ba ka zama babba sai ka iya zuwa gaban mutane ka gaya musu maganganun da ba su da tushe balle makama ba ka iya zamantowa gogaggen ɗan siyasa sai ka iya munafici da ƙarya shi ne shi ne siyasar zamani ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to shi ne ɗan siyasa in an ƙare sai ka ce to ka san mutanen yanzu sai da haka mutanen yanzu sai an yi musu ƙarya mutanen yanzu sai an munafince su mutanen yanzu ba a tafiya da su sai da ƙarya kai zaka jagoranci mutane bisa ga ƙarya service service an ɗauko waɗanda ba su yi karatu ba an ce su ne shugabannin ne ana jagorancin mutane bisa ga ƙarya ka zo lokacin da zaka neman aure ka yi ma matarka ƙarya ɗanka ka yi mai ƙarya abokinka ka yi mai ƙarya makwabcinka ka yi mai ƙarya kowa shi kenan komi ya zan ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya kahin ka samu mai gaskiya abin sai yayi wuya matarka ba ta yarda da kai ba dan ta san in ka faɗi goma ta da duk ƙarya ne ɗanka bai yarda da kai ba da an faɗi magana sai ce wani na faɗa ga magana sai a ce babanka na faɗi ya ce hmm baka san halin baba ba kaga baka san halin baba ba ya ƙare da kai ina tuna wata kissa ta wani yaro da ake koya musu kalkil a ƙasar larabawa abinda ake ce ma alhisab lissafi sai malam ya zo da abin ga tsabashi abinda ake ce ma lakare alli ya rubuta ya ce abuka اقترض ألف dinar min ammik واقترض ألف دينار من خالد fa kam yurajja ana koya musu kalkin an ka ce babanka ya je ya karɓo ramce dinari dubu wajen wan mahaifiyarka sannan ya je ya karɓo dinari dubu wajen yayan shi to yanzu nawa zai maido nawa zai dawo da su in zai biya bashi an karɓo dubu nan an karɓo dubu nan nawa za a maida dubu biyu mana to kalkil na ake koya mai kamar in wato kamar da a ce mai dubu an ƙara dubu dubu biyu sai a ce a'a na an karɓo dubu ramce na an karɓo dubu ramce idan za a mayar nawa za a mayar to kaga na an koya mai ashe dan adam yana iya zuwa ya ramce an gane ni ba ba kalkil bane mubashir ana koya mai yadda mutane suke mu'amala da mutane sai an kace ma yaro kam yurajja ya muhammad nawa babanka zai maida sai ya ce mai koya musu karatu malami ya ce la yurajja shay ya ce komi ba zai maida ba ko guda ba zai maida ba to kaga ai ya kamata ya ce dubu biyu sai malamin shi ya ce mai hal ta'rifu al-hisab ya Muhammad ka ko iya lissafi ka ko san yadda ake lissafi ya ce wa hal ta'rifu hala abi kai ko ka san halin babana baba in ya karba bai mai dowa sai lahira shine baka san halin baba ba maci haram na ya za a yi a gina al'umma da ƙarya inda tu ku dibi yadda turawa ƙari suna yi ma wato ku dibi turawa suna yi ma al'ummarsu gaskiya cikin al'amarin ƙasa amma waje suna musu ƙarya shi yasa magoya bayan su ba su iya gane inda aka sama gaba mu ko magoya bayan mu waɗanda a tare da su su muke ma ƙarya ya za a yi kai ma ɗanka ƙarya ya za a yi kai ma matarka ƙarya ka tsira ya za a yi kai ma makwabcinka ƙarya ka tsira ya za a yi kai ma wanda kuke aiki wuri guda ƙarya ka tsira ya za a yi kai ma waɗanda kake jagoranta ƙasa guda sun san ka na aka haife ka an san gidanku an san babanka an san ƴan uwanka kuma ka ce kai ƙarya ka tsira ina za ka tsira ai ko da ƙarya za ka yi ma ko da ma kana son kaddarta yi ta ga wanda bai san ka ba amma shi kenan an ɗauki al'amuran yaudara to wannan mine ne munafinci ne ya za a yi mu ci gaba da munafinci ba zai taɓa yiwa ba inda littattafan da aka rubuta ƙarya aka rubuta da mu cikin ƙarya za mu ƙare ba amma mutumin da ya reshar shi nan mathematics in ya rubuta in an ka zo formula kin nan daidai za a iske ta shi yasa waɗansu sun ka gadi gaskiyan nan gare shi waɗanda suka rubuta alƙur'anin nan da ba gaskiya suka rubuta ba suka ce maganar Allah ce da mu bisa ga ƙarya za mu tashi mu zo mu ce maganar Allah ce ba maganar Allah ba ce irin yadda Yahudawa suka yi da yadda Kiristoci suka yi don haka ba a zama wani abu sai ana aiki da gaskiya in dai ƙarya ce ko an ce ma ka zama wani abu wallahi baka san komai ba saboda makaryaci Allah subhanahu wataala yana sa bai da kima gaban kowa duk mutumin da yake da ƙarya huska ce wallahi ba ta da daraja kowa ya rena ka sai dai a kyale ka kawai kuma ana jiran lokaci kuma rayuwarka ba za ta taba albarka ba duk yadda kake gani ka samu wani abu na duniya wallahi sai Allah ya kaskantar da kai sannan kuma ƙarya azabarta ko ka tuba ka bari ko kuma ba a liƙe ta sai an yi wata ƙarya ka ji wata musiba shi yasa da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mumini yana yin kaza na sabo yace yana yi mumini yana zina yana yi mumini yana ƙarya yace a'a mumini baya ƙarya saboda ƙarya ita ce kofa ta bude dukkan sabon Allah ka zo ka ce mini zan baka kaza na ce maka to babu matsala yaushe le kaza zan kasuwa na zo yana tsinka na bai samu ya kubce ba sai na kammai sai ka ce to yanzu ta sai le kaza an tahi an tahi an tahi kuma le kaza ta yi na zo sai ka ji an ce kuma ta yi sai le kaza haka na za a rinka tahiya da kai haka ake yi ma al'umma a ce shekara kaza za mu yi muku kaza shekara kaza za mu yi muku kaza shekara kaza kullun ana ta yi gashi nan ba a cin mu komai ba saboda baka iya liƙe ƙarya sai ka yi ƙarya kenan ko ka kafara ko ko ka tuba ka ce ƙarya kake yi ko kuma ka ci gaba da yin wannan sabon Allah matar ka kai mata ƙarya kana nan ka zo neman aure ba ka son ka faɗi ka yi wagga ka zo da motar service ka ce motar kace ana nan ana nan a ga lambar ma'aikata ka ce a lambar ma'aikata na samu ta ne saboda ban son gwamnati ta rinka azamin patent ka zo ka ɗauki gidan haya ka kai mace ka rinka nuna mata ƙarya sai ta zo ta gano cewa kai maƙaryaci ne kullun kai mata wagga in kai yi wagga kai wagga shi yasa armin bai albarka iyanka su tashi su ji matarka tana zagin ka uban ku makaryaci ne ba ku san halin baban ku ba lokacin da zai aure na ga abin da ya ga abin da yi ba ka da kima gare ta har abada don haka in kuna son daraja daraja ba wai ba abu biyu na ga sa kai daraja ka bar ƙarya ka nemi halal tak amma in dai kana ƙarya wallahi in kai amirci miliyardar wallahi baka da daraja mutane sun sani sannan in haram kake nema wallahi baka da daraja baka sanin kun baka da daraja sai ka taba mutane ran nan na za a gaya maka mutane kyale ka su kai saboda wani na amsa jika ta biyan bai son ya gaya ma gaskiya sai radda ka haushe ce kai kuwa mun san ku kuna barayin kasa kuɗin nan ba na kuɗa ba dama shi talaka kullum yana da takaicin mai hali wani mai kuɗi ake bamu labarin shi yayi hali yayi hali sai Allah ya jarrabe shi ya talauce to sai ya je ya koma wajen noman rani da ake yi to kun san noman rani ana ban ruwa wannan gona ta zo ta sha ta wannan ta sha to fil ghalib da wuya a yi ban ruwa ba a gama da rigima ba saboda kowa yana ganin wani ya tawaye wani haƙƙi sai suka fara faɗa da shi talaka to talakan daɗa rigima sa'in sa sa'in sa sai ce mai kai garin ga babu wanda bai san kai arziki ba yace amma saboda baka anniyarka da bakin nuhin da kake dauke da shi dibi inda Allah mai doka ai sai aji kwasa fara kuka dama yana so ya ga mishi magana da haka Allah dai ya samu gane gaskiya ya kamata a ce manya waɗanda ake ce ma manya su ne suke gwada misali na gaskiya ba wai ku rinka mutane ƙarya ba mutum ya zo ka ce mai tahi in an zo ka ce magardiyan kakka bari ya shigo ko ka ce kaza ko ka ce kaza daga nan kai ba babba kake ba ƙarya kake yi wallahi kai kaskantacce na wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine mafi sani da abin da suke boyewa lokacin da zaka yin ƙarya ka san cewa shi Allah ya sani kenan ba mutum dan adam ya kamata ka kalla ba bai dace ka ce kawo dosen ka ba ka kawo dosi a tai gobe kawo dosi babu wata takarda a kawo wanga babu takarda kaza a kawo wanga ka sa mutum ya hada dosi kuma kai ka san sai an yi legalization sai an yi kaza sai an yi kaza kuma ba ka yi mishi tun warko ga ya mai babu in yace a maza ka ce to zan karba amma na ga maka babu in an samu zan kira ka sai fini amma mutum na zo a to sai bon kana da dosi eh in maza maza ka kamin dosen ka kamar gobe na zaba ka aiki sai ka tahi ka zo ka kama wata takarda van mil wata takarda kaza legalization waye waye ka zo ka kama dosi ya ce ma tayi kaza ka dawo kuɗin taksi ta kashe waye ke yi baka san ko da kashe ba sai ka halaka mai dalilai ka halaka mai dukiya kuma baka bashi aiki ba ina kima ina daraja ga irin wannan ayyuka alladhina qalu li ikhwanihim
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka ce li ikhwanihim ga ‘yan uwansu, ma'ana ‘yan uwansu waɗanda suke in ma akan tafarki na wato ‘yan uwansu na jini, an gane ni ba ‘yan uwa na addini ba, domin yana yiwa ‘yan uwansu waɗanda suka mutu a wajen yaƙi suna da imani. Kenan nan dole sai ka yi ƙoƙari ka gane bambanci tsakanin an ce ah a cikin larabci in an ce ahun yana yiwa ana nuhin dan uwanka na jini amma in an ce akh a musulunci yana yiwa dan uwanka ne na jini ko dan uwanka na addini dole sai an bambanta sannan laraba suna cewa akh suna nuhin abokinka ina fata an fahimce ni wani lokaci sai kaji an ce maka akh akhuk in ka ce hadha akhi wani lokaci kana nuhin abokina ba kullum ake nufin dan uwa ba to amma in an ce al akh nan in an ka ce alladhina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka ce ga ƴan uwansu in dai waɗanda suka mutu a wajen ma'araka ne in muminne ne to ikhwanihim fil nasab domin babu ƴan uwantaka tsakanin kafiri da musulmi sai dai ta hanyar jini ko kuma alladhina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka ce ma ƴan uwansu munafukai irin waɗanda suke akan abin da suke waɗanda sun tafi don su yi yaƙi ba don musulunci ba dole sai ka bambanta irin waɗannan ukuwa in an ce akh di baka gani wa ila adin akhahum huda mun aika zuwa ga adawa akhahum dan uwansu dan uwansu nabi sun yi imani da shi wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid kaga su su imani ba kuma an halakar da su to an ce ila adin zuwa ga adawa akhahum dan uwansu dan uwansu na jini ake nushi ina fata kun fahimce ni duk inda kaji an ce wa ila madyana akhahum shu'aiba an aika ma madyana dan uwansu shu'aib dan uwansu ta hanyar jini na saba ba wai ɗan uwansu ba ta hanyar musulunci don busu musulunta ba an gane da kyau ko wa qa'adu Allah subhanahu wataala ce wa qa'adu suka zauna wannan wa qa'adu jumla ce i'tiradiyya asalin magana alladhina qalu li ikhwanihim law ata'una ma qutilu amma wani lokaci ce aka i'tiraf wa qa'adu suna nan zamne gida babu inda sun ka fita yana nan mata sai ta yi mai girki mai kyau ya hankada shi na kunci ne yana cewa can sun tayi sun kada kansu cikin halaka إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ina fatan kuna fahimta ta kenan suka ce law ata'una da sun yi muna da'a wa qa'adu suna zamne gida law ata'una da sun yi muna biyayya ma qutilu da ba a kashe su ba a qira'a ta ibnu amir ma qutilu da ba a karkashe su ba in an ce qutilu kashewa qutilu an karkashe su domin tashdid ne duk lokacin da aka ƙara shadda yana nufin abin ya tsananta ina fatan kuna fahimta ta law ata'una da sun yi muna biyayya ma qutilu to qira'a ta ibnu amir a cikin qurra guda goma tana nuna ba ai musu irin wannan kashi ba da aka yi musu hakan da saboda mi saboda kashin da aka yi musu a badr kashi ne wanda yake zamu zo mu yi bayani a zuwa karshen ayoyin da za su bayani kan yakin irin waɗansu abubuwa da aka yi bayan an kashe waɗansu gawaye an kacancana su da fatan kuna fahimta sai Allah ce kul kace da su fadra'u an anfusikumul maut ku tunkuɗe ma kanku mutuwa shine dara'a da larabci in an ce dara'a tunkuɗewa wa yadra'u anha al'azab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fadra'u ku tunkuɗe an anfusikum daga kawunan ku almauta mutuwa in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya ku ta ku mutuwar in kun in tazo kada ku mutu tunda kun ci in su yi muku biyayya ba su mutuwa ko to ai gwani ya kamata ya fara da kai ne to ka hana kanka mutuwa in shawarar ka tana iya tsiratar da wani daga mutuwa to shawarar ta fara tsiratar da kai bahaushe ya ce kare an ka ce ana biki a ganin ku yace mu gani a gidan ku yace mu gani a ƙasa bai ga ƙasa suna yawo cikin gida ba kuma an ce ana biki gidansu kaga bai yarda ba ya kamata dubara ta fara fitar da kai dan haka dole sai an mutu tsufa bai da magani mutuwa ba ta da magani kenan zancen ka hana kanka mutuwa bai ko taso ba zancen ka hana kanka tsufa bai ko taso ba shi yasa ka ganin wadansu suna ta dubara shi dai kashe tsufa ya kai shekara nawa amma kullun yambo shi kasawa gemi hisa mai yambo kai ne hisa mai yambo shi ta yi watsa duk inda an kai da wani sabon sabini da wani sabon mai ta shahawa shi kai shi dai ka a gane tsohon mutum na duk wanda zai yi ka a gane tsuwa za ka yi wallahi an san tsoho kake don an san lokacin da an ka haye ka ina fata mu ce kana ta tsoron mutuwa ka zo wajen wanga specialist ka zo wajen specialist duk sai ka kare gaba ɗai sai Chris Cardiac shi zo zuciya ta buga fat sai a ce ya mutu tare da shi mun ka kwanta shi na hira tare da mutu ina ruwan Allah da wannan duk likitan duniya sai an kawo ya kare dubara sai kuma ta yaza kai don haka abin da ya fi kai tattalin abin da zaka gabata su a ranar tashin alkiyama don haka in kun ce ku kuna iya karewa to ku kare kanku mana in ko ba ku iya kare kanku daga mutuwa to magana ta riga ta kare ina suke masu fadar wannan magana a yau yau ko kabururan su in ka je Madina ba za ka gani ba waɗanda suke cewa inda an yi musu da'a da ba za a yan uwansu ba za a karkashe su ba to Allah ya ce su tun kuɗe maka su mutuwa yau in ka je Madina ina kabururan su suke ina suke sun mutu ko ba su mutu ba magana su ta anna ana ba da labari dan haka sai kai hatta wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كوكما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا wannan sinunkin ne hasaba yahsabu da hasaba yahsibu fi'ili ne wanda yake ɗaukan ma'anoni daban-daban in an ce hasaba yahsubu wato hasuba yahsubu wannan yana nuna yana da daraja ina fatan kuna fahimta ta hasuba yahsubu dan babban gida mai daraja kamar yadda zo cikin hadisi wali hasabiha ana auren mace saboda dangantakarta amma kuma ana cewa hasaba yahsibu yana sawa tsammani ko kuma hasaba yahsabu yana sawa tsammani ko kuma hasaba yahsabu yana lissafawa amma in lissafi na ba a yin kasra sai a ce hasaba yahsabu yahsabu anna malahu akhlada yana lissafin dukiya ta yi ina fata mun fice ni amma an ce hasaba yahsibu ko hasaba yahsabu to wannan ana nufin tsammani dole sai ka duba cikin larabci ba haka na kai zaka zakwa ka kama kalmomi ba kai ta fassara to nan wala tahsibanna wato imamu asim da imamu hamza da abu ja'far wato da ibnu zakwan su suka karanta wala tahsibanna alladhina an gane ni sauran kuma sai suka karanta ai wala tahsabanna alladina suka yi mata fatha su ko sauran suka karanta wala tahsibanna alladina dan haka kaga jona ce yahsibu ka kama shi qira'a ta warshi duk inda ka jiya in ka ji an ce yahsabu sai an ce yahsibu anna malahu to kaka ce yayi kuskure daidai yake wannan qira'a haka take karantawa ina fatan kuna fahimta ta da kyau a to dan haka kada ku sa tsammanin alladina waɗanda kutilu wannan ita ce riwaya ta jamhur ko kuma kutilu riwaya ta ibnu amir shi ya karanta da kutilu kaga can ya karanta da kutilu nan ma ya karanta da kutilu law ata'una ma kutilu ko kuma wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata in baka san waɗannan kira'o'in ba wallahi barce mutane sun yi kuskure abin da yasa kuka ga muna bayanin kira'o'in nan saboda ilimi ne mai zaman kanshi ilimi ne mai wahala ilimi ne wanda in baka san shi ba kana zuwa ka abka ka fada ma malamai kana jahili kana ganin kai adda karatu a sa kira'a baka taba jin ta baka ce a'a wanga ba qur'ani na ba kaga jahilci kenan ina fata ana fahimta ta amma in kana jin ana dan hadi wani ya karanta ka kace to abubuwan na ashe yawa gare su da ba a karkashi su wala tahsabanna alladhina kada ka sa tsammanin ko kuma wala yahsabanna alladhina ko kada su sa tsammanin kuttilu waɗanda aka kasance aka kashe fi sabilillahi a cikin ɗaukakar da kalmar Allah amwatan matattu ne to kaga nan sai ka duba ka gani kada ka sa tsammani kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai wanda kake sauraren alqur'ani ko ko wanda bayani ya kai mishi na wannan yaki kada ka sa tsammani alladhina qutilu fi sabilillah in mun ce wala tahsabanna kada kai zato kai sai zamanto alladhina maf'ulun bihi ne na farko domin shi hasaba yana bukatar maf'ulun bihi guda biyu alladhina qutilu fi sabilillah shine maf'ulul awwal amwatan shine maf'ulun bihi thani amma an ka ce wala yahsabanna alladhina kada su sa tsammani waɗanda to kaga alladhina nan shine fa'ili kada su sa tsammani su alladhina qutilu fi sabilillah amwata sai sai ya zamanto maf'ulun bihi al-awwal mahzufun wala yahsabanna ash-shuhada'u anfusahum amwata kada ka sa tsammani nan ana magana da su tun dan duniya kada ku sa tsammani in kun mutu mutuwa za ku yi gaba daya duk wanda ya mutu akan daukakar da kalmar Allah yana rayi ina fatan kun fahimci wannan da kyau amwatan matattu to nan abinda ake ce ma jam'u mu'annas as-salim shine a ƙara alif da ta'un ko ba ka dan bane in muka ce muslim jam'in shi sai mu ce muslimat al-alif wa ta ko ba ka dan bane in muka ce mu'min sai mu ce mu'minat to amma gashi amwat jam'i ne ya ƙare da alif da ta'un shi kuma jam'u mu'annas as-salim in ya zamanto yana da nasba jarra ake yi mishi ibnu malik yace wa ma bita wa alifin qad jumi'a يكسر في الجر وفي النصب معا وما بتا وألف قد جمع duk sunan da aka yi ma alif da ta'un sun ka zamanto sanadiyar kasancewar shi jam'i yuksaru fil jarri ana mishi jarra da kasra wa fil nasbi kuma in shina da nasba ma an gaba daya kaga sai ka ce ra'aytul muslimati baka ce ra'aytul muslimata ko ka taba jin wannan larabci to nan ko muna da jam'i amwat jam'i ne na mutumin da ya mutu wajen yaki ko ko mutumin da ya mutu jam'i ne na mayyit ko to ya an kai kuma amwatan sai an kai mishi fathatai ba ce amwatin ba kuma bita wa alifin qad jumi'a akwai sharadi guda wanda babu shi wancan jam'u muannasu salim ne mufrad kinshi yana karewa da ta'ul marbuta muslima muslimat mu'mina mu'minat qanita qanitat ta'iba ta'ibat abida abidat sa'iha sa'ihat amma wannan kuma mayyit mufrad kin shi ba muannas bane shi yasa sai ya zamanto sharadi bai cika bana a yi mishi jarra da wato da da nasba ina fata an fahimce ni kenan wannan bai daga ciki saboda ba jam'u muannasu salim bane jam'u taksir ne kenan sai ya zamanto yana ɗaukar fatha ta yi wannan dole sai kana karatun larabci sai kai hankali da wannan kada ku sa tsammanin waɗanda aka kashe cikin hanyar Allah sun mutu sakewa wai sun mutu ga banza kamar madara ta zube ga ƙasa a'a bal ahya'un haƙiƙa rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaquna ake arzita su nasoshi da dama sun yi bayanin rayuwarsu a wani wuri ma Allah subhanahu wataala ce bal ahya'un walakin la tash'urun su suna da rayuwa sai dai ku ba ku jin wannan rayuwa ba ku gane ta in an ce an kashe yanzu misali kamar sahabban da aka kashe a Uhud a makabarta na inda aka turbude su yanzu in ka je Saudiya suna nan an sanya wuri kusan dutse kada ka zo ka ce a beta min kabarin nan an ce yurzaku na mu gani ko ana samun pom da banana koko tunda an ce ana arzikar so ne ce to ya kamata ai mu ga abin da suke ci a'a inda rabbihim yurzaquna a wajen ubangijinsu dan haka in ka buda zaka ga kasa al'amarin lahira kuma ya wuce hankalinka balle ka ce a to ga kasusun sunan kuma an ce kuma suna cikin aljanna domin hadisi ya tabbata cikin sahih muslim shuhada'u za a mayar da rayukan su cikin waɗansu tsuntsaye waɗanda suke zuwa karkashin al'arshin Allah za a nemi mai shahada mi kake so mi kake bukata su ce ma Allah mu duk abin da muke bukata mu samu ubangiji ce a'a ba ku son komai ba ku wani abin da kuke so su ce a'a mu abin da muke so in dai akwai wani abin da za a yi muna a maido mu duniya mu zo mu yi yaƙi mu sake mutuwa fi sabilillah amma abu ne wanda sai akwai imani ba ka sakuwa ka ce kai komi sai hankalinka ya yarda da shi yanzu a ce suna can suna jin daɗi ina na aljanna take kaza kaza kaza kaza hankalinka bai yarda da shi ba ko to dan adam yake yin abu hankalinka bai san yadda zai yi shi gaskata shi ba balle Allah ko ba ka nan bane ko ko sai an taho an nuna ma ga yadda suke rayuwa walakin la tash'urun rayuwa ce barzakhiyya rayuwa ce ta an bar duniya babu wanda ya taba zuwa lahira balle shi da wuce ba da labari ko akwai to dan haka abin da ya kamata kai imani allazina yu'minuna bil ghaib mai imani shi ne da imani da gaibi abin da ba a gani ba in kuma ba kai imani ba gare ka ta kare ina fata an fahimce ni shi yasa abul ala al ma'arri ɗaya daga cikin shu'ara waɗanda aka yi tun farko farkon dauloli na musulunci failasuf ne failasuf shine philosoph yana nan yana nan yana cewa kai ba a tashin alkiyama ina fata kun fahimta saboda yana ganin a to jikin dan adam ya riga ya shiga cikin kasa ya sade da kasa ya lume kuma yanzu a ce za a tada mutane sai ce kai ban yarda ba wa tuhattimuna al-ayyam hatta ka annana zujajul la yu'adu lana subka yace wa tuhattimuna al-ayyam kwanaki ma'ana zamani yau da gobe muna cikin kasa tuhattimuna zai tattake mu ya ragargazar da jikin mu hatta ka annana zujajul yace mun koma kaman madubi ko karau vitar idan ya kwashe ya ce la yu'adu lana subka ba a yi mayar da shi irin yadda yake yanzu in vitir ya kubce saman kwalta ya kwaɗe tas yana kuma wanda yake ya ce to ka ba hakan ne abil ala ilma arri yana rayuwa yana rayuwa kai ayoyi suna buga shi karshe sai gane cewa lalle akwai ranar tashi alkiyama sai ya ce za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma la tuhsharu al arwahu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'amal munajjim mai du mai dan duba ya ce shine al munajjim nan mai dibin taurari ko mai buga kasa yana riya cewa wat tabibu da likitoci na canda la tuhsharu al arwah sun ce ba za a tayar da rayuka ba yace qultu ilaykuma nace gani nan gare ku wawaye in sahha qawlukuma falastu bi khasirin yace ni na imani da Allah ana tashi alkiyama amma har in zancen ku gaskiya ne ba za a tashi ba yace ni da ni imani da Allah ban yi hasara ba ko ba haka ba wa in sahha qawli fal khasaru alaikum in ko magana ta ta zamanto ita ce gaskiya to ku ne a hasarar dan haka ka tsaya ka ce sai ka bi yadda zaka yi ka gane kaza kaza kaza kaza kai komi sai an hidda maka to ba imani zaka yi ba paske imani shine abin da ya kai inda ya fi karfin hankalinka an ce Allah ya faɗa ka yarda duk da dan adam baka sa shiga baka ce duk abin da zai yi dole sai an yi ma explication nan kake zuwa farmaci ka sai magani sai a ce maka kawai da ka sha shina maganin ciwon kai ko ba haka nan bane to me yasa baka ce maka ni ban sha tun da ban sa abin da an kai shi da shi ba a kawo mini specialist cikin da sun kai waɗannan da wani icce da wani icce na dami dami an kai sai sun tsaya sun haɗa ma sai da muka ɗauko icce kaza muka ɗauko acid kaza muka ɗauko kaza muka haɗa da kaza da kaza da kaza muka sa cikin mashin kaza ya biyo cikin wuri kaza ya zo cikin wuri kaza aka haɗa kaza aka zo cikin laboratory na ƙasa kaza lokaci kaza yar kaza sannan mun ka hiddo shi sai an yi ma hakan ga zaka shan magani in ba wallahi sai dai ka mutu to yanzu shi Allah zai tsaya sai ya yi maka ga wanda zan yi za wanda zan yi zan hada halittar da ni sannan kai imani gare ka ta kare suna can ana arzuta su wajen ubangijin su farihina bima atahumullahu min fadli فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Allah ce farihina suna masu farin ciki su waɗanda suka yi shahada kinnan waɗanda qutilu fi sabilillahi amwata suna masu farin ciki bima atahumullahu game da abinda Allah subhanahu wataala ya basu min fadlihi na falalatai suna cikin wato cikkunan wato tsuntsaye waɗanda suke tsanwaye ko kuma kore-kore waɗanda suna ƙarƙashin al'arshi na Allah kaga babban falala kenan babu wata damuwa ba irin duniya ba ce kana cikin damuwa da an ce kana ƙarƙashin al'arshin Allah kaga ka samu babban nasara wa yastabshiruna suna bushara billadina lam yalhaqu bihim ga waɗanda ba su riske su ba ba su kai ga irin matsayin da suka samu ba min khalfihim waɗanda abbayan su suna can duniya suna ce musu Allah khawfun alaihim babu tsoro a kansu wala hum yahzanun sannan kuma za su yi bakin ciki ba ma'ana suna can suna fata ya ku mutane waɗanda a duniya duniya ba ta da daɗi kuna cewa akwai daɗi a duniya akwai kuɗi akwai motoci akwai AC akwai waye wannan duk shirme ne ku yi kokari ku mutu ku zo ga inda daɗi yake ga inda garabasa take ta gaskiya haka ne suke cewa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun ka san mutum in ya samu wuri mai dadi ko tawa an ka sai in ka zo ka iske wurin da an da tawa sai ka ce jama'a ku taho ga inda take nan ko ba haka nan bane in an ka zo wajen kasuwanci ka iske inda riba take ka ce ma abokan ka bismillah a zo ga inda harka take to su ko ga inda kasuwar su take ku taho suna cewa ku yi maza maza ku mutu kaga mutane na nan suna kiran kai babana ya mutu wane nawa ya mutu mata ta ce mijina ya mutu ɗashi ce babana ya mutu wa shi ce kani na ya mutu ko ba haka ba kani ya ce wa na ya mutu wani ya ce jika na ya mutu wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk sun mance da rigimar duniya kai na annan duniya ta sha ma kai su suna can cikin daɗin da ya wuce na duniya da haka ba su tunawa da duniya kai na kamata ka san yadda za ka yi don su sun yi sa'a sun mutu akan musulunci kai ko duk sallar da kake wallahi ba san wanda za ka karewa ba dan haka in mutum ya mutu akan musulunci wallahi ya tsere ba ko ka yi shi mina na duk abin da kake gani wallahi ya tsere ba ko ka yi shi kuɗi ko ka yi shi ilimi ko ka yi shi komai aikin banza shi ya mutu akan musulunci to kai wasan wanda zaka kare ba kaga su sun ketare siradi suna cewa mu kan mun kai ku yi maza gare ku ta kare an gane ko suna cewa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna suna masu bushara bi ni'matin min Allah da wata irin ni'ima daga wajen ubangiji wa fadlin da wata falala wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin wannan ita ce qira'ata wato sauran qurra wata qira'a kuma wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minin da al-imam al-kisa'i an gane ni ya karanta wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minin su kuma sauran ƙurra guda tara wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin in an ka ce wa inna Allah sai ya zamanto isti'nafi ne wato wata sabuwar magana ce domin inna tana zuwa farkon magana ne da an ka ce yastabshiruna suna masu bushara bi ni'matin min Allah da wata ni'ima daga wajen ubangiji wa fadlin da falala dan nan magana ta tsaya sai an ka ce wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minin haqiqa tabbat Allah subhanahu wata'ala baya tozartar da ladan masu imani duk yadda ka gama su imani suna shan wahala a duniya Allah ba zai tuzartar da su ba amma in muka karanta kamar ga qira'a ta jamhur wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin sai zaman to nan shi anna cikon magana ne wato yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin sannan kuma wa bi anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin sai an ka shahiba ulkin sannan kuma Allah baya tozartar da wancan a'a Allah hakika Allah baya tozartar da masu ladan masu imani ko kuma suna bushara da Allah baya tozartar da ladan waɗanda suke da masu imani kaga shi in baka son aikin kashi lalace shine kai kai imani da Allah imani na gaskiya duk wanda ya aiki nagari Allah ba zai tozartar da aikin shi ba من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا duk wanda ya aiki nagari ya aikata aiki nagari yana da imani Allah ba zai tsotar da aikin shi ba sai Allah ce allazina istajabu lillah الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سوى نيني ما سو إيمان إنك بواني آتم بي الله سوى إيه أما سو إيماني سألتي الذين سوني وطندا استجابوا لله suka karɓa ma kiran Allah war rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qarhu bayan rauni ya same su an gane ni duk da raunin da suka samu a yakin Uhudu bai sa suka raunata ba dama Allah ya gaya musu da yawan mutane an kashe su cikin wannan hanya to sai suka ɗauki wannan darasi wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseer fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin shine raunin da ya same su bayan an yi yaƙe yaƙe kafirai sun yi ta kokarin su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin nan Abu Sufyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hausa mun dutsi ya hau sama kafirai sun yi ta kokarin su zo akwai waɗanda suka iya halbi daga cikin su in mutun ya zo da nashi mashi sai manzo Allah ce kawo ba wani da ya jefa sai ya samu kawo ba wani da ya jefa sai ya samu shi yasa aikin musulunci ba a kallon ni ana kallon nasara addinin musulunci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba su halba dan tayi su yi rataye ba su iya ba amma shi wannan duk da yake babu mashi ga hannun shi ko takobi ko kibiya amma da ya jefa yana samu sai a ce ba wani ya jefa to aikin musulunci in ka san baka iya ka nemo waɗanda za su yi su yi ba zuwa za ka yi baka katanta ne ka ce a'a kai baka yarda sai kai ba ko a baka ko aikin Allah shi lalace ba haka nan bane ake yi kowa akwai inda Allah ya bashi likita in aikin shi ne ya kama a bashi magana ta riga ta kare ko ba haka ba aikin garaji in ya zo a ba dan garaji magana ta riga ta kare aikin kasuwanci in ya zo a nemi wanda suka iya kasuwanci a basu alarammanci in ya zo a ba wanda suka iya alarammancin kaza ga waɗanda suka iya kaza ga waɗanda suka iya amma saboda kana da adawa da wani an baka wani matsayi cikin musulunci ko ko kana tallafawa ana ganin kana bada dukiya wadansu suna jin tsoron a saba masa ranka sai ka ce a hidda wani a ce wani ya iya sai ce a'a ni ce a hidda shi saboda baka son shi ba musulunci bane wannan ba a dauko waɗanda ba su iya ba a aje su saboda kun san tahiyar musulunci masu wayo wanda ya iya ba a wato shawara yake ba suwa shi mai girman kai kullum bai so a ce mai ga yadda za a yi shi ko wanda ya iya specialist zai ce ma yadda za a yi kaza ka yarda ka sai hilin gida in ka sai filin gida ka zo ka ce ba an jidar ai ma yadda za a yi shi ɗauko takarda shi zana maka ba ka ce mai bai isa ba ba gidanka na ba ba ka zana makanka amma shi ayoyin qur'ani su ne yanzu a faɗa maka ce a kai baka yarda ba to wanda yake da ilimi in ya zo zai ba da shawara kuma bai yarda shi bauta to amma ya za a yi a tattare sai a ɗauko waɗanda ba su cancanta ba su sun san kayata an kai musu ina fata amince ni wanda ba dan gida ba duk abin da ake son ya yi zai yi saboda ba gidansu na ba na iya kora tai amma dan gida fa kana iya kora tai gidan baba yadda kaka takama gidan babanka ne haka shi ba gidan baban shi ne to shi yasa kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen guda goma sai shi na ci musu su jewa shina hawa saman dutsi yana cewa abawa ne abawa ne abawa ne waɗannan mutane su ne suka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya samu kai can saman wannan dutse bai ce ba a ni zan halbawa dole sai nayi in bari kallon kanka i kallon musulunci in dai ga wanda iya bashi bari cewa a'a in yayi suna ne zai hitowa ga duniya a san shi ni ba a san ne ba ba haka nan bane a'a ni ba ɗana bane inda ɗana ne da na taimaka a'a ba ɗan garin mu bane a'a ba ɗan kasan mu bane a'a ba ɗan kabilan mu bane a'a ba kaza ba wannan duk shine yasa musulunci bai ci gaba dan duk musulmi bayin Allah ne kuma Allah shi yake rarraba baiwa ta ga wanda ya ga dama Allah bai ce sai dan gidan ku zai ba ba ba shikenan ba kuma yadda in kai dan gidan ku da to shi Allah duk bayan shi da ko ba ka bane mutanen Niger waya halice su mutanen Afrika waya halice su mutanen duniya waya halice su to biya bambanci sojan Allah in kai dan gidan ku na an ji kai dan gidan ku da to shi ko Allah dan gidan su na da ya dauki mai waya bashi kake ganin bai dace shi ba wani kaza ba bai dace shi ba wani kaza ba matsayi in Allah ya basuwa haduwa ake yi al'umma alfikrat takwiniya shine kowa a samu aikin da yake yi sai a bashi sai al'umma ta tashi amma matuka an ka ce a'a ba a ba wanda ya cancanta sai dai a dauko wani wannan shine yasa turawa suka ci gaba ba mu ci gaba ba a duniya bakin mutum sai a bashi shugaba a America shugaban ƙasar America baki ne sai ka iske babban inspector na police baki ne don saboda America yake ma aiki ba ruwan su da kasancewa ka baki shin ka yi aiki ko baka yi aiki ba mu ko sai a ce a ni ba gani wancan dan kaza na to wannan dan kazan nan tunda ba namu na ba sai a ce a fidda shi sai aikin ku ya lalace kaga ku ne abba ku ci gaba ba don aikin ku bai ci gaba ba sun karba mu kiran Allah sun karba mu kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hausa man dusi sai Abu Sufyan da da ya zo daidai bakin dusi manzo Allah ya hausa ma to sai ya kira yace afikum Muhammad annabi Muhammadu shi na cikin ku don su da tsammanin ya mutu sai ba a karba mishi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka su karba afikum ibnu abi quhafa akwai dan abi quhafa shine abubakar abdullahi ibn abi quhafa sunan shi na asali an sanya mai suna abubakrin saboda yana aure da yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa cikin karatun da ya gabata iya tai aisha bakar budurwa sai sa mai abubakar uban budurwa mu ko yanzu gashi nan muna ta sa abin uban budurwa uban budurwa amma ya riga ya zan alam babu matsala ana sawa ina fata an fahimce ni amma suna ne Abdullah shi yasa an tashi baka matsala yanzu masu kaci cika ci cikin rediyo sai a ce menene sunan Abubakar na gaskiya kaga daga nan an samu mutane cikin rikici ko ba haka ba afikum ibnu abi quhafa shuru ba a karba mishi ba afikum umar ibn al-khattab shi umar al-khattab yana cikin ku bai karba ba ba a karba mishi ba saboda dama manyan na ake son a kai gare su eh za a yi kudeta an damke shugaban kasa an damke premier minister an damke president na assembly national akwai abin da ya saura babu amma in waɗanga sun ci da duk sojoji in an kashe su in dai ba a kama waɗanga ba wallahi kudeta ba ta yi ba kaga akwai rikici dama sun san waɗanga su ne a haɗarin gare su da ya ji ba ba ba ba ba a karɓa bisu ba to wannan kuma sai yayi kira da yayi kira yake ce sai sayyidina Umar ya mishi magana yace mishi hakika waɗanda yake kake cewa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana amma Umar ran shabat sai ce waɗannan da kake kiran nan suna nan da ransu ya kai makiyan Allah abinda zai bakanta maka da rai Allah Allah subhanahu wataala ya tabbatar maka da shi ina fata an fahimce ni to wannan dada sai Abu Sufyan ne magana lokacin bai musulunta ba yace to za ku iske waɗansu daga cikin gawayen ku an katancana su an kashe wani a ɗebe hannu wani a ɗebe ijiya wani a fasa cikin shi yace to ba mu mun kai umurni ba dan mu ba ai wannan aikin mata ne akwai wanda suka dauki alƙawarin za su yi wannan yace amma wannan aikin da an kai muku mu ba mu ji bakin cikin shi ba kaga alamun kiyayya kenan mutu yace ba shi an mare ka ce ba shi an mare ka ba amma bai ji bakin ciki ba kaga makin ka na aiki ko ba haka ba ba mu muka yi umurni ba amma wannan abin bai mu da bakin ciki ba sai ji daɗi ya daga ya rena murya yace ulu hubal ulu hubal ulu hubal wani babban gumki suna da ke bauta ma yace hubal ta ci nasara ta ci nasara ta ci nasara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ala tujibu ba za ku karba mishi ba sai suka ce ma za na qul mi za mu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi daukaka Allah shine mafi daraja kaga duk lokacin da aka taba shi bai yi magana ba aka taba sahabban shi bai yi magana ba amma lokacin da aka taba Allah sai ya kai kai kuma yanzu in an taba Allah shuru an taba manzon Allah shuru an taba sahabbai shuru an taba Qur'ani shuru ana taba ka sai ka ce wajen kariya malami in ma na Allah ne haƙuri zai yi da cutar wanda za a yi mai cikin addinin Allah amma in an taɓa addinin Allah sai ya ƙiyarda ya kai hari ina fata an fahimci bai yi magana ba sai lokacin da shi Abu Sufyan yayi magana da cewa yanzu ul hubal ul hubal sannan ya cewa lana uzza wala uzza lakum yace muna da uzza ku kuma ba ku da uzza kaga suna ne na gumcin su ina fata an fahimci to kaga wannan yana alfahari ne da wato abin bauta su sai manzo Allah sai ce ba za ku karba mishi ba ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin lamarin mu shine mai taimakon mu ku kuma ba ku da majibincin lamarin ku so sannan yayi magana yace an'imat fi'alun yawmun bi yawmi badrin yace ayyuka sun yi dadi wancan rana ranar badar kun yi muna mu ko yau mun rama wal harbu bainana sijal yaki shi ko dan yau da gobe na dama duniya ba tabbata kan halin guda hali daya jiya kun ci nasara akan mu yau kuma kun kashe mu ne yau mun kashe muku dama haka taka tafiya wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci haka yake faɗa to daga nan da yayi waɗannan maganganun sai yayi tambaya sai ce mai ya Umar ibn al-Khattab yace ya kai Umar dan Khattab sai Umar ya rego da Umar ya rego sai ce mishi ina son ka gaya mini magana ta gaskiya shin Muhammadu suna nan da rai ko ya mutu sai Umar ya ce innahu la yasma'uka al'an yace magana ga da kake yi Muhammadu suna nan da rai ne shi na jinka sai yace anta asdaqu indi min ibn qam'ata wa abar ibnu qam'a wani ɗaya daga cikin mutane wanda yace an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle magana ka nafi daukar ta da gaskiya kuma nafi yarda da kai bisa ga maganar da shi ibnu qam'a ya faɗa ce an kashe shi lalle tabbas da ran shi to daga nan sun dai samu sun biya bukatocin su saura sai suka juya daga nan sai suka yi ta tafiya da suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo Madina to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina su sun tafi sai ya ji tsoron bayan sun yi tafiya za su sake yin tunani shine cewa mu mutanen da mun ka kashe musu ba mu kashe musu shugabannin ne ba mu kuma lokacin da aka yi yakin Badar sun kashe mu da shugabanni kaga akwai matsala to sai tunani ya fara kama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe da safe an yi tsaron Madina gobe da safe sai ya fita sai ya tsaye wani wuri da ake cewa Hamra'ul Asad sai ya zo nan ya kafa rundunar shi su kuma sun tayi kilometer 36 kamar mil 36 daga Madina sai suka tsaya suka yi shawara sai suka ce kai wai ko mun yi mun yi abin da ya dace wasu suna cewa mun yi sun bannan karatu da muke gabatarwa abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل ضرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله